أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو لا ربا شابير قوتا المحرم هجراتنا لدبودة تاريخ الأربعين دبير wanda ya dace da biyu ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi ta'arifi hukukin mustafa na alkabi iyad muna magana akan ainihin abin da ya shafi ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukaka irin su haƙuri da juriya da sauransu shine yake faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ƙure ya isa matuƙa cikin dukkan makarimul akhlaqi shine kadai wanda Allah ya yabi ɗabi'un shi a alƙur'ani kuma ya girmama ɗabi'un ya ce wa innaka la'ala hulukin azim to shine yake kama na ire-iren ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙurewa a cikin dukkan wani kyakkyawan ɗabi'a dan abubuwan da muka karanta in ba shi din ba ba a hankali ba zai ɗauki a yi wa wani mai matsayin shi in Allah bai ba shi irin wannan ɗabi'ar ba kuma a ce ya yi haƙuri da wa'annan abubuwan ba. To shi ne ya ce, Wal hadisu an hilmihi sallallahu alaihi wasallam wa sabrihi wa afuhi inda al-maqdirati aksaru min an na'atiya alaihi. Ya ce hadisai wanda suka yi magana bisa ainihin juriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nauyin hankalin shi wa sabrihi da hakurin shi wa afuhi da afuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indal maqdirati yayin samun iko ka san afuwa kala biyu ne akwai abin da za a ce ma kai hakuri ka ce hakuri ya zama dole ba yadda za ka yi sai hakurin akwai kuma abin da kana da ikon ka dau matakin amma kuma sai ka bari kawai ka yafe to shine astabru ala mene a sabru indal maqdira hakuri yayin samun iko mutum gashi ya zo matsayin da zai iya ramawa amma ya yafe to wa'annan ɗabi'un na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka zo akan su aksaru sun fi yawa min anna ci alai daga mu zo da gaba ɗayan su ba zai yiwu a ce ka irguwa hadisai na ɗabi'un manzo Allah gaba ɗaya ba wa hasbuka ma zakarna ya ce abin da muka ambata ɗin nan kaɗai idan ka tsaya da shi ya ishe ka min ma fi sahihi daga abin da yake cikin ingantattun hadisai wal musannafatis sabita da abin da suka zo cikin wallafe wallafen malamai na hadisi wanda suka tabbata ila ma balaga idan ka ainihin tattaro su ya kai zuwa ga abin da ya isa mablagal yaqini ma'isa na yaqini mutawatiran a matsayin mutawatir a ma'ana dama ai hadisi yana zama mutawatir amma ana in hanyoyin shi suka yawa ai hadisi da ifi ma yawan hanyoyin zai iya sa ya samu darajar hasan to haka nan in hadisai sai yayi suka yawa suka yawa yawan su zai kai ya bashi matsayi na ainihin mutawatir yace to hadisan da suka zo kan wa'annan ɗabi'un na manzon Allah hadisan sun kai matsayin ainihin mutawatir wanda zai kai ya ba mutum ilmi na yaqini min sabrihi ala muqasati quraishin idan ka duba ainihin haƙurin da manzo Allah ya yi a bisa gogayya da ƙuraishawa, wa'azal jahiliyati da cutarwa irin na ainihin zamanin jahiliya, wa musabarati shada'idi sa'aba da kuma jurewa da haƙuri ya yi da tsanance-tsanance masu wahala, ma'ahun tare da su wa'yannan ainihin abokan gaba ƙuraishawa, ila an azfarahullahu alaihim. har zuwa lokacin da Allah ya ba shi rinjaye ya ba shi ainihin ɗaukaka alaihim a kansu. Wa hakama wufihim Allah ya ainihin ba shi hukunci cikinsu suka zo hannun shi ya zamo ba su da wani katabus ya zamo sai abin da ya hukunta a cikinsu. A wannan lokacin wahum la ya shukku na fi iski isali sha'afatihim. Su ba sa shakku cikin manzo Allah zai tumbuke asalinsu. wa ibadati khadara'ihim da kuma halakar da ainihin jama'an su gaba daya musamman lokacin da aka yi fito makka sun zo hannun manzo Allah yadda duk abin da yace shi za yi in yace duk aka kashe su kashe sun za yi in yace duk aka kama su abautar da su haka nan za yi kuma su ma ba sa shakka cikin faruwan wa'annan abubuwan suna ganin duk wanda aka yi wa irin sharrin da muka yi wa mutumin nan kuma ya samu ainihin galaba a kai to fa ba zai bari ba dole zai halakar da su ne zai tumbuke su ne zai ainihin gama da su ne ba sa shakka cikin haka aka zo aka tara su to amma da aka tara su ba ma za da ala an afa wasa fa bai daɗa komai ba a bisa cewa kawai ya musu ahuwa ne kuma ya rangwanta musu a wannan lokacin wa ƙala manzo Allah sai ya ce musu ma taquluna inni fa'ilun bikum an tara su gaba ɗaya su ba sa shakka cikin kawai kakkashe su zai yi zai tumbuke su ne halakar da su bayan an tara su sai da cikin su yace to wai ku gaya min taron nan naku me kuke cewa zan muku ko kuma ta zunnuna a wani ruwaya me kuke zaton zan aikata muku to kaga sun samu hanya da wato daɗin ba su samu hanyar ba da haƙuri ba ma sun san abin ba na haƙuri ba ne ba zai yiwu ba to amma ya yi magana ya ce ya me kuke gani alu khaira sai suka ce ai ba wani abin da muke gani illa alheri zaka mana ai kai mutum ne mai alheri akun karimun wa bunu ashin karimi an samu daman yabo suka ce ai kai dan uwa ne mai daraja mai karamci kuma kai ai ba kai ba iyayenka ma masu daraja ne masu karamciwa ka san ko mutum ya ma laifi ranka ya ɓaci akwai maganganun da zai gaya ma dole ya rausa saka to amma wannan maganganun ma ya samun dama ce kaga su da can daman maganar ma ba samu ba amma sai ba su dama yace to wai yanzu me kuke ganin za a muku sai suka damu dama suka ce khairan khairan khairan alkhairi alkhairi ya rasulullahi akun karimun wa ibn akin karimin ai kai dan uwa ne mai karamci ba ka saka mummuna da mummuna kuma kai dan gidan masu daraja ne masu karamci fa qala sai yace musu aqulu kama qala akhi yusuf ni abin da zan gaya muku zan gaya muku kamar yadda ɗan uwana annabi Yusuf ya gaya wa ainihin ƴan uwan shi dama ai mu ɗabi'a ce ta annabawa ba ɗabi'a ce ta jahilai ba da irin ku ne jahilai idan aka yi muku sai ku bi ɗabi'an jahiliya yace to ni zan bi ɗabi'a irin na ɗan uwana Yusuf ɗabi'an mu na annabawa Mai annabi Yusuf ya ce, La tasriba alaikumul yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya ce, To, ni ma abin da zan gaya muku kenan. la tasriba alaikum babu zargi akan ku a yau ba zan ma zarge ko ba zan yi komai ba kawai ni kam na yabe ku je kuma a roki Allah Allah ya gafarta muku izhabu fa antum mutlaqa annabi yace ku tafi da an sake ku kaga a lokacin yace a bautar da su bauta su yace a kakkashe su kashe wanzu za'i in yace a binne duk abin da yace yace ku tafi kawai duk an sake ku to kaga an kure wajen ainihin ahuwa da rangume da hakuri a nan gurin wa qala anas saiduna anas ya ce haɓaɓa samanuna rajulan wata rana mutum tamanin sun sauko mina tan'im daga dutsen tan'im wani dutse ne wanda yake kusa da ainihin harami mutane tamanin suka shirya cikin dare suka ce kawai salatar subihi lokacin sallah asuba gari yana alfijir na hudowa su sauko liyaqtulu rasulallah dan su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sauko wannan fa'ukizu sai aka kamo su aka kasu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai ko yanzu ma wanda aka kama za su yi jin mulki me jaza'in su an ya kama sai a ce a kashe su ko a bautar da su ko ai kaza ko to ana kawo su manzo Allah fa a taqawm rasulullah kaga ai sun zama fursunoni yaki ko fa a taqawm rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta su ya yafe musu to an anan ne ma malaman asbabun nuzul suka ce fa'anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayar, wa huwallazi kaffa aidiyahum ankum, Allah shi ne wanda ya kame hannayensu ankum gabarinku sun zo ga aika aikan da suka zo za su yi sai Allah ya kame hannayensu. Al'aya ka karanta ayar da zuwa ƙarshe. Wa ƙana li Abi Sufyan, kuma manzo Allah ya ce wa Abu Sufyan sarkin Makka bayan su Abu Jahal. waƙar siƙa ilai haƙiƙa an koro abu sufiyan an kashi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san lokacin da aka fito za a yi za a yi ainihin fatu makka shi abu sufiyan sun fita CID sai aka kama su a jeji da aka kama su sai aka jero ainihin dakarun da manzon Allah ya zo da su shine ba da an jalaba ilaihi azab bayan ya jawo rundunoni na yakin da aka zo za a yi fato makka ilaihi zuwa ga abu sufyana ya gani wa'annan fa abbas ne yake tare da shi wa'annan fa abbas ya ce ai wa'annan bani fulani ya ce ma'ali walahum ni ko mi hada ne da wa'annan aka je aka jero aka jero aka jero bayan an gama jero rundunoni sai aka koro shi aka kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma karka manta wa qatala ammahu Abu Sufyan din nan shine ya kashe baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hamza wato anan abin da yasa aka ce shi wayannan abubuwan shi ya jawo rundunan da aka je aka yi wannan aika aikar yakin Udu Abu Sufyan shi ya jawo shine shugaba shi ya jawo rundunan wannan yakin saboda haka shugaban da ya jawo jama'a duk abin da suke za a ce shi yayi yanzu ba za a ce a zamanin sarki wane shi ya gina abu kaza ba sarki wane shi ya tolgiyar sarki wane shi ya yi kaza ai ba shi ya zo yi da kanshi ba amma a zamanin shi aka yi da umarnin shi saboda haka anan ma ya ce wa qatala ammahu alwashi da ya kashe sayyidina hamza da umarnin wawa ya jawo shi kaga shine abu sufyan wa ashabahu kuma shi ya kashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 70 a yakin udu wa masara bihim kuma yayi musu ainihin musula musula shine kamar mugunta bayan an kashe mutum a ce a kwakule idan shi a fasa cikin shi a yanke hancin shi a yanke kunnen ayi kaza ka san a lokacin da aka shahidantar da sayyidina Hamza matar Abu Sufyan sayyidina Hamza shi ya kashe babanta ana cewa an kashe shi ta ɗebi ƙawayenta suka je ta ce a fasa mata cikin aka fasa ta ce a yanko hanta aka yanko ta sa a bakinta ta tauna hantan hamza ta furzar har annabi yake cewa kashi na ma ta haɗiye da ba ita ba ainihin wuta ya taɓa namanta to haka nan dai kaga abu biyan shi ya ja rundunan da aka yi wannan musular to amma duk da haka fa'afa anhu manzo Allah da aka kawo shi gaban shi sai masa ahuwa a ahuwan ma walla hadafa fil qawli ya tausa samar cikin magana ka san wani ko zai ma ahuwan siya ma gori to yanzu ba gashi ba ka mana kaza ka yanzu to me kake ganin kaza a'a manzo Allah sai ya rausa samar magana a maganan da yake biya mar yace wai haka ya Abu Sufyan kai canka ya Abu Sufyan in an ce wai hu kalimatu tarahum ne ba kalma ne na azaba ba in an ce wai haka ana nufin bala'in da kake ciki din nan bai dace da kai ba ya same ka wailu shine ainihin kalma na ainihin azaba amma wailu kama a ce madallanka ko a ce Allah ya ji kanka ko na ku ya Abu Sufyan ya kai Abu Sufyan wai hak alam ya'ani laka an ta'lama an la ilaha illa Allah yace ya Abu Sufyan har yanzu lokaci bai yi da zaka san cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ba kaga shi Abu Sufyan kawai an kawo shi yana ganin shi kenan ƙarya ta kare za a marka za zama kawai da ya ji sai ya ji maganganu masu daɗi ne ma yake fitowa bakin ma'aiki to kafin ma ya kalmar shahadan saboda daɗi da burgewa faƙala sai yace bi abi anta wa ummi ya rasulullahi na fanshe ka da babana da mamata fansan ranka ne ma ahala maka kai ya rasulullahi mamakin girman haƙurinka kana da haƙuri mai girma wa ausalaka mamakin abin da ya tabbatar da sadar da zumuncinka kana da ainihin sadar da zumunci mai girma duk abin da muka maka yanzu gashi na zo gabanka sai ka tuna zumunci wa akramaka mamakin abin da ya darajanta ka ma'ana kana da kana da hakuri mai girma sadar da zumunci mai girma da kuma daraja mai girma wa kana rasulullah shine dai karshe Abu Sufyan ya musulunta har aka je ainihin yakin Hunainu da shi har dai a labarin manzo Allah ya maro kyautoci da sauransu wa kana rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai a takaice ya kasance abadan nasi gababan shine mafi ne sannan ne santan mutane wajen fushi manzo Allah ya fi kowa ne santan fushi kan kaga fushin annabi musamman ma fushin akan abin da aka masa wannan abu ne mai nisa sannan wa asra'ahum ridan manzo Allah shine mafi saurin su wajen yarda ko ammar abun fushin yanzu yanzu zaka ga ya manta ya ainihin juyar da wannan fushin ya zamo yarda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam